بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya jira nan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 25 ga watan 11 shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu tashi a cikin tafsirin wani alkur'ani da muke gabatarwa a wani masallaci na sheik jafar mahmud adam rahimahullah a kan aya ta 74 isar annabi lut alaihi salatu wassalam a suratul anbiya Allah madaukin sarki yake cewa lutan atainahu hukman wa ilma nan bara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
Allah madaukin sarki yake cewa wa ataina lutan kenan kalmar wa lutan tana nufin shi ma annabi lutu mun bashi hukman abinda ake nufi annabta ko kuma ka ce hikmatan tahdihi ila ma yajibu fi'luhu aw tarkuhu mun bashi hikima da za ta shiryar da shi ya gane abinda ya zama wajibi ya aikata ko kuma abinda ya zama wajibi ya bari wa ilman mun ba shi ilimi mai tarin yawa limayan baƙi ilmuhu wa fahmuhu wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'is mun kubutar da shi daga alƙarya da ta kasance tana aikata wato mummunan laifi abinda ake nufi da alƙarya anan Allah ya ce mun kubutar da annabi Lutu daga wata alƙarya ita ce alƙaryar Sadum Sadum sunanta alƙaryar da Allah ya turo annabi Lutu zuwa gare ta Sadum munanan ayyuka da suka kasance suna aikatawa shirka da Allah mushirkai ne masu bautar wani Allah abu na biyu ga shegen luwaɗi luwaɗi namiji ya nemi namiji wanda sun shahara da wannan mugun aiki na luwaɗi a duniya ba a taɓa yin luwaɗi ba sai ta dalilin mutane a dabalodu su suka fara wannan ba wanda ya riga su fara wannan ƙazantar su ne number one su suka bude ƙofa shi yasa duk wanda ya luwaɗi a duniya to mutane annabi ludu suna da kamashin kamar yadda daman kun san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki ya koya wa mutane barna to duk wanda ya zo ya aikata barna a bayansa to insha Allah shi ma yana da kamashin wannan kamar yadda Allah ya ce wal mutan iz qala liqaumihi إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يا متاني kuna aikata alfashan da a duniya wani bai taɓa yi ba sai ku a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa yanzu ku rinka zuwa kuna riskar maza kuna saduwa da maza kuna sha'awarsu banda mata ko a innakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabil a wannan aya da ga fashi da makami a kan kalla ga shirka ga luwadi ga tsara hanya shi ma aka ce duk wanda ya fashi da makami to ya yi koyi da mutanen annabi lotu matsiyata ne wajen tsara hanya ga kuma yin rashin mutunci a kulob taro irin na kulob a haɗu a yi iskanci a yi ɓarna a yi ta'adi a saba wa Allah wata tuna fi na dikumul munkar gaya musu ya ce yanzu ku ku zo kuna wannan aikin ku yi shirka ku yi luwaɗi ku yi fashe da makami ku tsare hanya ku rinka zuwa da munkari a taronku kuna aikata abin da Allah baya so فما كان جواب قومه إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين amsa da suka ba suka ce kaga kai ka zo mana da azabar Allah mun gaskiya kake an yi din ba dai gadara ka ce Allah zai mana azaba to a zo da azabar in gaskiya kake ya ga wulakanci a wajen mutanen nan sosai mun sha karanta kisar da ku a cikin suratu hud yadda ya sha fama da su luwaɗi jama'a mugun aiki ne namiji ya nemi namiji ƙazanta ce mafi munin ƙazanta kuma Allah yana fushi da wannan zunubin shi yasa a wasu matsalolin luwaɗi ya fi zina haɗari luwaɗi hukuncin wanda ya yi shi kashe shi ake yi to gwanda zana ma ana cewa wanda bai yi kaza ba a yi mai kaza wanda bai aure ba a masa tumamu wanda ya aure musan a jefe shi to luwaɗi hukuncin wanda ya kisa ake yi saboda mugun aiki ne Allah ya yi ta ambatansa a cikin alkur'ani kuma annabi guda Allah ya turo wa mutanen da suke aikata wannan ƙazantar amma yanzu wannan harka ta luwaɗi ta samu ƙabuli ta samu karɓuwa ana kashe mata kuɗi ana, ana shigo da yara matasa manyan mutane suna barna da ta'adi da su daga shekara goma sha sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai da ba a san waɗannan shekarun da wannan yin barnar ba suna da ƙungiyarsu ta 'yan luwaɗi ƙungiyar neman maza da rijistarta da shugabancinta da sakataranta da ma'ajinta da likitocinta da lauyoyinta wannan ƙungiyar tana daga cikin ƙungiya ta barna wacce take internationally operation take yi taba dan luwaɗi a inda yake da gata suke da wannan baya taɓuwa kuma kuɗi yake kashewa ƙungiyar funding ana zuba mata kuɗi saboda an san wannan mummunan aikin lalata ɗan adam yake kuma cin mutuncin addini ne da shari'ar Allah akwai wanda ake luwaɗi da sunan a basu aiki a basu ofa ta gwamnati akwai wanda ake luwaɗi da shi don a ba shi kuɗi akwai wanda ake da shi don a ba shi jari akwai wanda ake da shi don a bashi mulki akwai wanda ake da shi don a yi masa wata alfarma babba kana neman wata alfarma sai a ce abinda ake bukata ka je kawai a kwanta da kai tunda ba ciki za ka ɗauka ba ba za a gane ba yi jama'a saboda munin luwaɗi ta kai ga yau akwai mazajen da ba sa neman matansa ta gabansu sai ta baya mun san da wannan an samu matan da suka shiga cikin wannan larura wata ta ce tun da ya aure ta da taba alaƙa da ita ta inda shari'a ta ce alaƙa da ita ba kuma na gaya muku ana ɗiban yara ƙanana saboda ana kashe kuɗi a kan harkar namiji ya nemi ɗan uwansa namiji Allah da kansa ya ce mun kubutar da annabi lutu bi fadlina wa rahmatina min al'azabi alladhi halla bi ahli qaryatihi mun kubutar da shi daga azabar da ta sauka a cikin alƙaryarsa Allah da kansa ya ce waɗannan mutane ya malunan khaba'is Allah da kansa ya ce suna aikata aiki mummunan aiki na gaya muku aiki na shirka bata isa ba na neman maza bai isa ba ga fashi da makami da tsara hanya bai isa ba ga zama a kulab zama a dandali zama a majalisa a yi ta iskanci a ta fito ana shakiyanci duk wani abu da rashin mutunci a kulabs ɗinsu suna yi su ba su dawo ba ko annabin da ya zo wucewa sai sun yi wannan abu shi yasa Allah ce innahum kanu qauma sau'in fasikai ka duba yadda Allah ya sifanta su ya amaluna khaba'is a can nan kuma yace kauma sau mutane ne masu aikata mummunan aiki munanan mutane fasiki da kuma fasikai inji Allah dan haka Allah ya kubutar da annabi Lutu daga hannunsu dan da halakar da shi za su Allah ya sanya samanta ya dawo ƙasa saboda mummunan zunubi جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الوادي saboda luwadi Allah ya kifar da alƙarya gaba ɗaya jama'a saboda wannan mugun aikin kifarwa fa juyin waina fa saman garin ya dawo ƙasa ƙasan ya koma sama aka bi su da duwar watsu na wuta wanda kafin duwar watsun sabo Allah Ubangiji sai ne musu alama a yi ta kashe su Allah ya ce da su a zalimai innahum kanu qauma sau' ashabu amali su kenan masu aikata mummunan aiki fasikai wadkhalnahu fi rahmatina na'am
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Allah ya ce wa adkhalnahu muka shigar da shi lutu fi rahmatina ai fi ahli rahmatina cikin mutanen da muka yi musu rahama fi duniya wal akhirah da lahira garanti annabi lutu ya dace Allah ya ce yana cikin rahamar Allah Allah ya sa cikin rahamar Allah kai mana rahama Allah kai mana rahama Allah ya daɗa yaban annabi lutu ya ce innahu minas salihin annabi lutu yana cikin mutane salihai الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون wanda aljanna ta tabbata mun riga musu alkawarinta to a takaice waɗannan 'yan ayoyi Allah ya gutsuro mana wata mummunan ɗabi'a da mutane annabi lutu suke yi da kuma irin yadda Allah ya kubutar da shi daga hannunsu wannan abin da za mu fahimta shine kamar haka munin wannan mummunan zunubi na luwaɗi muna fatan masu sha'awarsa masu yi Allah ya warkar da su ya ganar da su in ba masu ganewa bane Allah ya mana maganin su kare ba su ikon lalata mana al'umma kuma mun gaya muku cewa makiya Allah turawa da wasu makamantansu suna taimakon wannan harka ta luwaɗi suna da ƙungiyoyi a federal ƙungiyoyi a jiha wanda ofisoshi ne da su akan wannan harkar ta neman maza namiji ya nemi ɗan uwansa namiji akwai wanda suke yin tsafi a yi luwaɗi don a yi tsafi suna faɗa cewa wai wanda yake neman mulkinsa ko sarautarsa ta dawwama to ya rinka luwaɗi ka duba shari'a shi sa ake samun manyan mutane kaga suna wannan mummunan aikin kuma very unfortunate very very unfortunate galiban za ka ga wannan harka ta luwaɗi ana samun manyan mutane suna yin ta mutum fa tsofai-tsofai da shi ya yi shekaru lahira yake tunkara amma sai ka ga ai maza ake kawo masa yanda ake zuwa aje a nemo mata na banza masu sifa kaza da kaza akwai wanda suke zaune a gidajensu a tarakarsu sun tara kuɗi sai sa aje a nemo musu maza da za su riƙa luwaɗi da su mutum ya kwanta da namiji maganar ba ta da daɗin ji amma ina gaya muku wallahi akwai wanda aikin su kenan sana'a su kenan wallahi wata baiwa Allah ni da ita take gaya mata ce wallahi malam da idona na kama mai gidana kuma babban mutum ta ce da idona a falo na na kama shi ana kawo masa samari yana kwanciya da su da ranar Allah da idona na gani saboda yana da kuɗi a ɗauko mutum a kawo masa shi kai kuma da yake ni ban ma san ya zan siffanta mai luwaɗi ban ce da shi dabba ne ce mahaukaci ne in ce da shi ni ban san ma me zan ce masa aljani ne shi ko me na kasa gane yaya mai hankali zai yadda a yi wannan abin da shi duk wannan rukunan hauka da rashin mutunci ya gama haɗawa amma kun ga kuɗi ka ga kuɗi ko ka ji kuɗi ko so kuɗi ba abin da wasu sa mutum yi duk wanda Allah ya zarbe shi yasa kullum muke gaya muku a karatu duk wanda Allah ya jarrabe shi rayuwarsa ta yi ko akan kuɗi da son kuɗi ya shiga uku ba wanda baya son kuɗi kuma ci karatu kowa yana son kuɗi daidai gwargwado iya bukata shi ba wani wanda zai zari a ce bai da bukatar kuɗi ana bukatar kuɗi amma wanda ya fifita su akan addininsa wanda ya fifita tara su akan mutuncinsa ka ba da mutunci ka karɓi kuɗi ka ba da mutuncin iyayen ka karɓi kuɗi ka saki mutuncin al'ummar ka don a tara maka kuɗi ta yi asara ba ka ci sa zuwa duniya ba to wallahi ina gaya muku ana yi ana yi wasu layi ma suke yi ma su je a yi da su don a ba su wani abu saboda tsafin rashin tsoron Allah Allah ya ce da ƙarshe mu shigar da shi cikin rahamar mu da jin kai mu kuma shi mutumin kirki ne sannan surar ta kawo mana wani janibi kuma na kisar annabi nuhu alaihi salatu wasalam kun ji ne annabi nuhu to sai kuma annabi nuhu me Allah ya ce a kan shi ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين سيكم نوح Allah madaukin sarki yake cewa ka tuna ya kai wanda ake yi wa zance tuna nuh bawanmu iznada min qablu lokacin da ya kira mu ya nemi taimakonmu na dana wastajara bina min qablu dinnan kafin zamanin annabi ibrahim ake cewa da kuma wanda suka biyo bayan annabi ibrahim cikin annabawa ka tuna lokacin da nuhu bawanmu ya kira mu kafin zuwan annabi ibrahim da annabawan da suka zo bayan shi wannan kira ɗin da nuhu ya yi wa ubangijinsa baraka wa ta'ala ai allah ya bada labari ya ce walaƙad na dana nuhun fada ni'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim da can inda allah ce wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara to wannan kiran ake ne Allah ya ce mun kira ya kira mu fastajabna lahu sai muka amsa masa kiransa ba mu tozarta shi ba ba mu kunyata shi ba ba mu aibata shi ba da ya kira mu ya neme mu fanajjainahu wa ahlahu sai muka kubutar da shi da iyalansa waɗanda suka yi imani da shi suka gaskata shi muka kubutar da su minar karbil azim daga ainihin wato bakin ciki da bacin rai mai girma shine ruwan dufana wanda Allah ya nutsar da duk kafiran duniya a wannan lokaci ruwan dufana igiyar ruwan dufana kamar duwatsu manyan duwatsu na duniya da kake gani to wallahi idan ka hango igiyar ruwa ɗaya da ka san wani mamakon dutse tumbe yake sama ruwan dufa na gama duniya ke abin da ake nufi da alkarbu wato shine alhammu shadid damuwa mai tsanani ƙunci mutum ya shiga cikin kuncin rai ya ji bacin rai shine alkar ya shiga damuwa shi annabi nuhu akan mutanensa mutumin da ya shekara 950 yana wa'azi malam mutanen musu yadda da shi ba kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya taimai magana ce kai musu wa'azi kafin azabar mu ta zo musu fa ya kira su a gida ya kira su a waje ya bi su daki daki annabi nuhu yana ta musu wa'azi ya bi su gona ya bi su kasuwa ya faɗa da ƙarfi a ji ya je ya rarrashi mutanen da suka taurari shekara 900 da hamsin mu yanzu ka zuba duk fadade wanda muke ma mutu ya kai shekara 100 ma nema ake yaushe zai mutu haka ne ai ai wanda suka ci duniya malam sun cinye ta tunda Allah mutum ya shekaru ɗaruruka ko wanda suke shekara dubu dubu kaza ai su suka ci duniya mu kanan duk inda ka gangara kana tafiya saba'in saba'in da wani abu sai a fara babu Allah da ya ƙara lafiya suna ce ma Allah ƙara lafiya na su sun san ba daɗewa za ka yi ba wani ni da ɗan saura na yi ai wanda kuma addu'a zo ta karanta muku ra'adin na ta masu duniya kenan wallahi ba a san barin ta kuma dole sai an tafi duk abin da kake jin da jin daɗi kana tuno mutuwa sai ka ji zero wallahi wani dattijo ne gajiyayye ya magaji saura kirus amma in ka gan shi ka ce ka amma fa jikinka yana ce ce Allah wallahi bai da falafiya ana ce mai ai ka ji sauki sai ce a Allah ko murna yake a ce ya ji sauki saboda baya son tafiya wani fa ciwo ne ya same shi ya ce ya ce karfa mutuwa zan yi la ilaha illallah ciwo ne ya same shi kar kar dai mutuwa zan yi kar ba mutuwa zan yi me wannan yake nuna shi kansa baya so ya mutu saboda duhu ce ba a san meye ba zai biyo baya kuma haka mutuwa yi mutuwa ne ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su ya ja musu kunni Allah ya masa nisan kwana bai mutu ba ma ina dukka duka ba jama'ar kunga da ya gama musu wa'azin fara ba su wuce ɗora su a jirgin ruwa ya tsallake da su ba jirgin ruwa mu yanzu nan malami zai zo yana wa'azi ko yana karatu ba a zuwa wajen karatunsa ko ba a jin wa'azinsa mutum biyar mutum shida mutum goma rabin masallaci ne sai ya ji haushi sai ya daina zuwa baya yi ga annabin Allah shekara ɗari tara da hamsin ne kaga dai iya bayani annabi iya basira annabi iya ikhlasi annabi iya kaza annabi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi akwai annabin da Allah ya nuna masa ga baki ɗaya ma a rayuwarsa ba mutum ɗaya ne ya yi shi mutum ɗaya tun wa'azinsa bai gama kai ku alhamdulillah komin lalacewa dai ka samu mutum uku hudu biyar shida bakwai ne to ko matanka aka tara ma da yayanka ai ka dan samu jama'a ko wani bai saurare ka ba to shi yasa yin abu dan Allah shine yake taimakon mutum ya sa masa albarka a cikin al'amuransa duk wanda yake dan mutane mutane kaga mutane ha ba wanda zai kai ke baro irin dan adam kuma an kai wasa ta dalilin su din sai su zama sabon halakar ka wallahi إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يتي يا أبنجي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نايت مسو أزي والله وأزن دنك مسو سيدي قدو شكي كاري قدو يا فارا أزي سيأتي يا فارا سي قدو kuma in muryarsa ta kai gare su sai su sa masu toshe kunna wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum fa duk lokacin da na kira su dan ka yafe musu su zo su yi dan imani da ni ka yafe musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastabshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara da girman karfiya Allah ya ce summa inni da autukum jihara nuhu ya ce na je na kira su a fili na bayyana musu wa asrartu lahum israra har ma da na ga cewa a bayyanan ba sa karɓa na ce bari rinka musu sirri a sirri a ɓoye na ce da su fakultu safiru rabbakum innahu kana ghaffara ku ne mu zaɓura ubangiji ku don me yafiya ne ku ce ya yafe muku yursilis sama alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا زي باكو ruwan sama ta sauka muku da ruwa wannan allah na shi zai sauka muku da ruwa ku yi noma dabbobin ku su sha ku sha ku samu koguna da tekuna da tafkuna ya taimake ku da dukiya shi zai ba ku kuɗi zai ba ku arziki zai ba ku 'ya'ya ya ba ku gonaki ya ba ku tafkuna na yin noma me yasa ba ku neman nutsuwa wajen ubangiji bayan Allah ya halice ku ɗauri bayan ɗauri mataki mataki wa kad khalaqakum atwara alam tarau yanzu ku baka ganin kaifa khalaqa Allahu sabaa samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا yanzu ba kwa ganin yadda Allah ya halicci sama tibaka wata kan wata wata kan wata wata kan wata sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai wannan saman fa ba guda ɗaya bace fa haka kasai ma Allah ya ba ku lura ba ku gani ba ya sanya wata ya sanya rana Allah fa shi ya tsiro da ku kamar yadda ciyawa take tsirowa wallahu ambatakum min al-ardi nabata to ina shaida muku kuma shine zai mai da ku sun mai yu'idukum fiha zai mai da ku cikin wannan kasa sannan kuma zai dade fito da ku wa yukhrijukum ikhraja minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wallahu ja'ala lakum al-arda bisaqa Allah shi ya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa shimfiɗa ce wani yana ta gaya musu abubuwan da ya kamata su imani da shi ne saboda wani abubuwan suka gani na zaɓi li tasluku min hasubulan fujaja قال نوح رب إنهم أسوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا يا جماعة يجي أو بيجي متعلنا سنصابا sun bi wani ba kai ba ga makirci da suke mu ba makaru makaran kubbara shi yasa Allah ya ce wa najjaynahu mun kubutar da shi kun ga anan yake cewa suna mun makirci mai girma kaga idan baka gane ba kai duk inda aka samu gaskiya duk inda aka samu kira zuwa gaskiya ko wallahi sai an samu masu mata makirci ina gaya muku wannan wani a duniya ba ba abin da yake irin a tara mutane ana koya musu Allah ya ce annabi ya ce ba baya so yaya za a koya musu abin da Allah yake so su yi su zama bayan Allah na kwarai a'a ya ce sun mun makirci babban makirci innahum asawni ya Allah sun saba mun sun bi wani ba ne ba kuma suka ja kunnen mutanensu suka ce kar ku yadda ku rabu da gumakanku dan me zai zo raba ku da wutar gunki wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kaseera wa la tazidu adh-dhalimina illa dhalala suka ce wa mutanen suka ku yadda ya raba ku da gumakan kamar yadda wani zai ce karku yadda an raba ku da gargajiyar ku kundi yan sabon addini karku bar allolinku la tazarunna alihatakum sai suka lissafa sunan allolin gumakan wuddan da suwa'a da ya gusa da ya wuka da nasarar waɗannan duk sunan tafka-tafkan gumaka ne allolin da suke bauta musu ka duba sharri ba ma ƙwaya ɗaya suke bauta ba da kun su samu magunkin ɗaya a'a akwai na ya gusa akwai na ya wuka akwai na nasara akwai na kaza na zamanin annabi kuma akwai lata da urza da manata da zalisa da ƙora duk gumaka ne da itatuwa wanda ka samu gatarin ka mai lafiya ka zabga masa sai ka raba shi gida biyu amma wani shi yake bauta mawa Allah ya ce wa kad adallu kasira hakika sun bata sun batar kuma da yawa yi musu mummunan addu'a ya Allah karka kara azzalimai azzalimai komai in banda bata ba Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda laifuffukan da suke yi Allah ya nitsar da su aka samu su wannan ruwan da tufana shine Allah ya ce wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim wannan babban bakin ciki na halakar da mutanen nan mai damuwa Allah shi ya kubutar da shi saboda yana da tauhidi wa nasarnahu muka taimake shi min alqaumin ladina kazzabu bi ayatina daga mutanen da suka karyata ayoyinmu mun taimake shi bi fadlina wa ihsanina sun karyata ayoyinmu addallati ala wahdaniyatina wanda suke nuni akan kadaita ga mu kudratina da iko da suke nuni akan nuhu manzo ne daga cikin manzanninmu waɗannan mutane da suka karyata nuhun nan su ne dai waɗanda ya zauna a cikinsu alfa sanatin illa hamsin aman yana kiransu zuwa ga ikhlasul ibadati lillah kada ta ibada ga Allah amma wallahi ba wanda ya yi imani da shi wa ma'amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da shi in ba kaɗan ba da ya ji zafi ya ji bacin rai akan abin da suka yi masa ya yi wannan shekarun ba su yi imani ba shi ne ya addu'a a can ƙarshen suratu nuh din amma kafi a cikin ukuri ko fa'udu ke duna falam ya zuju da mummin dole lahi ko an sa kala nuhun rabbi to ga addu'a da yi annabi nuhu ya ce ya rabbi ya ubangiji na rabbi لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا karka bar wani kafiri a bayan ƙasar nan yana zaune a karka bar shi da masauki gidan zama karka bar wani gida na wani kafiri ko shi kafirin a wannan ƙasar ta duniya ya ubangiji ko ɗaya karka bari innaka in tazarhum yudillu ibadak ya Allah idan ka basu za su batar da bayanka ka ji albin annabi nuhu ya ce an bar kafirai batar da bayi za su yi ko ba gani sakon bane innaka in tazarhum ya Allah idan ka basu yudillu ibadak za su halakar da bayanka za su batar da bayanka babu bata irin a doron mutane akan kafirci wala yalidu illa fajiran kaffara in za su haihu ba abinda za su haifa an banda fajirai kafirai ni dai ya Allah rabbul firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati ko wa liman dakhala baytiya ya ubangiji ka yafe mun da ni da ko wa liman dakhala baytiya mu'minan da wanda ya shiga gidana mumini namiji ko mace kada ka bar azzalumai face a cikin halaka da tabewa sun kai shi makura sun kai shi bango malam ana ta yin abu ɗaya wajen shekara dubu abu ɗaya sai makirci sai tsiya sai wulakanci su zage shi da sana'arsa yana ya sassaƙa no kuma abin ya ƙare ne sai kuma saran itace wulakanci tozartawa tsohon annabi ne in gaya maka manzo mai wa'azi ya dade ya sha fama da mutane to shi yasa Allah ce mun kubutar da shi daga waɗannan mutane da innahum kanu qauma sau'in wato mutane ne masu aikata mummunan aiki يعملون أعمال السوء والقبح فأغرقناهم أجمعين muka nutsar da su dukkansu gaba ke daya ba mu kyale su ba ba wanda muka bari shi dai mun taimake shi to kun ji annabi nuhu ko wannan faɗan kaɗan kaɗan ne ake dan gudura to bari mu shiga kan dawo da Sulaiman na'am وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
Allah madaukin sarki ya ce wa dawuda wa suleiman da dawuda da suleiman yayin da suke ƙoƙarin hukunci akan alhars abin da ya shafi harka ta gona da noma abdullahi dan mas'ud ya ce sun yi saɓani mai tabbas akan wannan shi yasa Allah ya ce iziya kuma da filhar shuka ce aka yi in ji imamu katada zarra iz nafashat fihi ghanamul qawm dare yayi wasu mutane suka sa tumakinsu ko dabbobinsu suka shiga gonar wani suka cinye masa amfani suka lalata amfanin annafashu a larabci shine arra'ayu billahi kiwon dare kiwon dabbobi da daddare shine annafashu to a nan gurin da yake cewa iz nafashat fihi ganamul qawm yayin da dabbobin wasu mutane suka shiga gonar wani suka yi kiwo akwai alhamanu shi kuma kiwon dabbobi da rana annafashu kiwon dabbobi da daddare alhamanu kuma bin nahar to amma duka a karmakalla da nafashu da hamanu a larabci wato shine a saki dabbobi su je su yi kiwo babu mai kiwo yanzu mu kun ga a hausar mu wanda wanda ya je yi kiwon dabbobi ya yi kiwo in aka saki dabbobin ma dai suka tafi dai sai a ce a san je sun yi kiwo ko kuma a ce sun yi barna to wannan shine bambancin kalmomin إذ نفشت فيه غنم القوم Allah ya ce an kawo ƙara ne wajen dawo da Suleiman hukunna ne hukumihim shahidina hukuncin da suka yi muna nan ji Allah kuma muna gani mun san me suka yanke hukunci suleiman ɗin nan fa shine ɗan gidan dawuda ɗane da uba wa dawuda wa suleiman suleiman ibnu dawud ake cewa an gane ku dukkansu kuma annabawan allah ne ɗan annabi baban ma annabi dukkansu kuma dangantakarsu tana tikewa ne zuwa wajen annabi yaqub alaihi salatu wassalam yaqub baban annabi yusuf annabawan in kun dan bisa sallar su zo sun zauna suna haduwa ta wani wuri yanzu kun gane da dawud da sulaiman da da uba ne waye baban shine babban ku kuma dukan su gaba ɗayan su dan fasar tana tikewa zuwa ga annabi da yaqub da dawuda da Suleiman da annabi Dawud da annabi Suleiman duka sun mutu kafin zuwan annabi Isa annabi Isa bai gan su ba bai rayu da su ba sai dai ji labarin su kun san shekarun da ke tsakanin su shekara dubu ya kusa shekara dubu tsakanin annabi Isa da annabi Dawud da Suleiman amma Allah ya hada musu ga mulki ga annabta wato abin da ke so gani su din sarakuna ne a garurrukansu sannan kuma Allah ya nada su annabawa ba wai ba wai mulkin annabtan kawai ba a'a a cikin al'ummar su ma da wajen gorori ne kuma Allah bai da su annabawa Allah ya ba su mulki da annabta kalmar alhars idh yahkumani fil hars na gaya muku kamar da Imam Qatada ya faɗa shuka ce ta gona azzar'u kenan wasu ka ce gona ce ta inabi gona ce aka shuka ta inabi ta yi yaya abin sha'awa kawai aka saki dabbobi suka je suka shiga suka yi barna laraba sukan ce nafashatil ibulu wal ghanam ko nafashatil ghanam wal ibl idan ra'at laylan biduni rahi yayin da suka shiga gona da daddare ina gaya muku da daddare ne aya tana magana an yi kiwon dare ne aka yi ta'adi akwai riwayoyi da yawa da malamai suke ta faɗa ba lokacin da ta kawo muku su amma dai a koma tafsirin ibn kathir ko a tafsirin ibn jarir tabari ko a tafsirin imam al-qurtubi sauran tafsirai na malamai na kusa kusa da za a iya tabawa sun ka kawo maganganu amma dai zan kawo muku hulasa a takaice abin da ya faru yadda Allah ya kawo mana kisar ɗa da uba annabawa ne sun samu saɓani a tsakaninsu wajen hukunci malaman tafsiri sun yi bayani cewa wasu mutane ne guda biyu suka zo wajen annabi dawud ɗaya daga cikinsu shine mai gonar ɗaya kuma shine mai dabbobin sai shi mai gonar ya ce wa annabi dawud ya nabi Allah ya annabin Allah da ya zo sai ce mai ya kira shi da mukaminsa ku gane wani abu guda su a da inda suke annabi ba a kiransa da sunansa kai tsaye haka sai da a ce ya nabi Allah saboda girma ne ya dan aikin Allah ya rasulallah ya annabin Allah sai ce ya ga adamin Allah dabbobin wannan mutumin gashi nan sun shiga gonata ba su bar mun komai ba sun cinye shi tattas annabi dawud ya ce kai haka aka yi to dabbobi ne suka shiga malam ba mai kiwo mai mai dabbobi ya ce eh haka ne sai shi annabi dawuda ya ce to kai kai mai gona ka je ka kwashe dabbobin nan gaba ɗaya na mai dabbobin nan ka ɗebe su a matsayin gonar ka kai kuma tashi ka tafi a maimakon ta'adi da barna da dabbobinsu suka maka to je ka ka ɗebe da dabbobin da abin da suka ci duk yana cikin cikinsu duk naka ne suna fita sai suka haɗu da annabi suleiman a hanya annabi ga annabi ke wannan in ya nuna muku na ba shi allah ya kan iya haɗa annabawa guda biyu a lokaci guda za ku tuna mun wane ne dan waye baban ku waye dan waye baban waye fara hukunci annabi dawud ne ya fara yi ko baban ko sai suka fito suka haɗu da sulaimanu a hanya suka tsaya ta san halin mutane inda shi ma ana ganin mai matsayi ne a wajen Allah sai suka ce ai kaji kaji abin da ya faru dan shi sa na tambaye ku na ce saura minti nawa ba ku gaya mu ba saboda na san akwai isa a cikin abu kuma ba daɗi a yanki to wannan lallaba a haka suka tambaye shi a ya tambaye su ya aka yi suka ba shi labari suleiman kawai sai tashi ya je gurin babansa sai ce da shi ya nabi Allah sai ce ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce babansa ne bai ce baban sai ce ya annabin Allah saboda wannan ambaton wannan kamban wannan matsayin ya fi ya baban sai ce ya kai annabin Allah ya ce innan qada ghaira ma qadait wannan hukuncin da kai na a ɗebe dabbobin mutumin nan da suka yi barna wa wancan cewa ya kwashe ya je rike wannan ba shine daidai ba Allahu akbar annabi ya yi hukunci annabi ya ci gyaransa sai shi baban sai ya ce da shi kai yaya haka tsaya nan su ma masu nuna lokacin sun yi shiru ai ya ce hukuncin da kai ba daidai ba ne ya ce abinda za ka yi shi ne na daidai itfa ilganama ila sahibi zarra liyantafi abiha ka ɗauki dabbobin nan ka ba wa mai gona ya yi amfani ko ya ci amfanin dabbobin watfa zarra ila sahibin ghanam li ya kuma alaiha hatta ya uda kamakan shi kuma mai dabbobi ka sa ya je ya sake shuka wannan gona ya ci gaba da bata ruwa ya sa mata taki ya noma ta ya komai da komai sai ta dawo yadda take sai a mayarwa mai dabbobi dabbobinsa a mayarwa mai gona gonarsa a iya wancan lokaci da ake kokarin shuke-shuken noma da waye shi kuma shi zai amfana da takin dabbobin shi zai amfana da nonon dabbobin shi zai amfana da kaza wannan hukuncin waye ne suleiman sai ce daga baya kowa a mayar masa nasa wannan shine za a yi ya kai annabin allah فيأخذ صاحب الزرع زرعه وصاحب الغنم غنمه kun san me ya faru kawai sai annabi dawud ya sai ce alqada'u ma qadaita ya sulaiman shi kuma kaji abin da ya ce sai ce hukunci hukuncin da kai ne ya kai sulaiman tunda ai dan ne shi din bai ce mai ya nabi Allah ba hukunci abinda ka hukunta shine daidai ya kai suleiman to wannan abin da ne ya faru sai allah yake cewa ya kai wannan annabi ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tuna kissar dawuda da suleimana a lokacin da suke hukunci akan gonar wani izna fashar fi ghanamul qawm dabbobi suka shiga suka yi kiwo suka yi barna shi ne allah ya ba annabi labari nima ni da kai muka samu to akwai abin da ya faru amma babu lokaci insha Allah sai wani sati za mu dora bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala ya Allah ka kara mana imani da wannan alqur'ani ka kara mana son annabinka ka sa aljanna ce makomarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta